ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shi ne yammacin sha bakwai ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sorry sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma ya dace da lissafin uku ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin a wannan rana da muka yi alƙawarin cewa insha Allah za mu fara darasi a cikin littafin Ishratun Nisa na Imam Al-Hafiz Abu Abdurrahman Al-Masai rahmatullahi alayhi daga wannan masallaci da ake cewa masallacin bayan dadai a wannan anguwa ta tukur-tukur layout ko kuma gonar ganye da ke nan Zaria a Najeriya. Kamar da muka alƙawarta insha Allah za mu fara wannan darasi a yanzu kuma muna fata za mu ɗauki shi kamar awa ɗaya kuma kamar cin haka insha Allah. Kamar shiga cikin littafin akwai ‘yar gajeruwar mukaddima da ya kamata mu yi. Farko ina so na ambaci cewa wannan karatun muna fata Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka a cikin shi kuma ya sa dan Allah muke da fatan kuma koyi abubuwan da za su yi mana amfani a addinin mu da rayuwar mu da makoman mu ba za mu dinga tsawaita karatun ta fuskar bayanai da sharhohi ko takrijat ko wani abu da zama too scientific ba manufan mu mu karanta hadisan mu fahimce su kuma mai aiki da abin da ya sauka a cikin insha Allah sunan littafin ashiratun nisa aisha za a yi ma ainihin kasara allah ashiratun yanzu za ka rubuta ashara amma kuma sai a yi ma ainihin din kasara ashira ma'anan al'ashira daga daga al'ashir al'ashir abokin zama al'ashir huwa al-qarib kamar da Allah yake cewa da bi'isal maula wala bi'isal ashir Allah wadarai da majibancin su Allah wadarai da abokan zaman su da haka ake cewa aka ce ashiru mar'a ashiru mar'a bi ma'ana zawjuha mijinta ke shi ne ashir ɗinta saboda duk ita da shi yu ashiru ba'aduhunna ba'aduhuma ba'aba suna rayuwa da junan su da haka ake fassara abinda na da ke cewa inna kunna la takfurna la'ana wa takfurna al'ashiya kuna yawaita tsiruwa kuma kuna mutunci ma abokin zama tare da cewa lafazin al'ashira anan yana iya daukan fiye da mijin aure yana iya daukan babanta ko wani waliyinta ko marikinta ko hatta makwabtanta haka kuma da Allah yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rayu da su a bisa abin da shari'a ta tanada al ma'ruf abin da shari'a ta tanada abin da mutunci ya tanada haka al ishra din da aka ce shi ne al mukhalata shi daidaitiya wato zaman tare da haka aka ce ashiratu rajul ashiratu fulan ana nufin mutanen da yake cakuɗa da yaran su mutanen gidan shi makwabtan shi danginsa yan uwan shi shi za Allah ya ce wanda Allah wa anzir ashirataka al aqrabi kai wa'azi ka ja kunnan mutanen da ke kusa da kai jininka da danginka za ka amma ka ji lafazin a ishra zai iya bamu ma'anar cewa ana nufin abu zama da yadda ake dabaru daga sunna na zama da mace ko na zama tare da abokin zama na fata muna biye lafazin nisa uba da ya ce ishratun nisa an nisa kamar da malaman nawa suke cewa ba adam mufradin shi idan aka ce muslimun da ka cire wawun da nunu sai kuma muslim aka ce muslimat da ka cire alif da ta'u sai kuma muslima to a a a a- akwai wanda ba su da haka misali ibn raquma haka ganan awaki haka ire-iren kaman kaman du da ulu suna nan da yawa su ake cewa asma'ul jumur asma'ul jumur wanda yake jam'i ne laysa lahu mufradun min lafzi jam'in da ba shi da mufradi na lafazinsa sai dai na ma'ana da aka haka ce nisa'u sai dai a ce imra'a kamar da aka ce ibnu sai dai a ce jamal ko aka ce zaran sai dai a ce shatun haka dai haka dai da ire-iren su to akan ce kuma niswatun niswatun nisa'u akan ce kuma niswatun niswatun shi kuma jam'u takfir da kasara in sun yi yawa da yawa kamar da ake cewa tukyatun wa qala niswatun ko wasu mata mata duk matan garin eh, matan garin da misira ne ko da bisu bai yake eh wa qala niswa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawudu fataha an nafsi wa qalat wa qalat niswatun fil madinati mutanen gaba ɗaya matan birnin wannan gulma ta yada a cikin su su to haka niswatun jam'u kasara ne kamar da za a ce fikiyatun daga daga daga eh, kamar da aka ce nisa'u to haka aka ce eh, eh, fatan sikiyatun niswatun niswan haka ana cewa niswan sikiyan duka ma'auni ɗaya ne sikiyan niswan haka niswatun haka sikiyatun duka ma'aunan su guda ɗaya ne akwai wani akwai wani ah, la'ada da suke cewa nuswan da zamma nuswan to haka ce shi nisa'u da annisa da hausa muna cewa mata amma muka lura da ma'ana guda biyu akwai ma'ana am akwai ma'ana khas ma'ana am shine annisa dukkan rijal ko shaka'iqur rijal maza mata maza mata kamar yadda muke dan yanzu ga maza ga mata to akwai rijal akwai nisa wannan shi ne asalin shi ne lafazi mai faɗi a cikin aya da Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa na farkon nisa annabi ai ya zaujatin da ya azwajan nabi lastunna ku ba ɗaya kuke ka ahadin minan nisa ai ka ahadin min shaka'ikin rijal ko mun gani a a ayar ta zo da ma'ana guda biyu ta zo da ma'anar khas wato matar wani wanda aka ɗora musu aure sunanta imra'atu wa qala imra'atu al-aziz in suna da yawa sunan su nisa'u kamar da aka ce ya nisa annabi to sannan kuma ana iya tsira da ma'ana am wa imra'atun mu'minatan in wahaba ta sabin da kin ganin kuwa shakikatar rajuli kenan haka lastunna ka ahadin minan nisa'i lastunna ka sa'iri shaqa'iqir rijal ana sa kuna biye da sada ko da haka in kun zo da ma'anar mata mata waɗanda ba maza ba shi ne ma'anar am ni zo da ma'anar matar wani nan kuna wasu ma kamar ke cewa ko mata taron mata kuma waɗannan matan wane ne kun ga taron mata al-ma'an al-am matar wani ko matan wani al-ma'an al-khas to duka lafazin nisa'u yana zuwa da waɗannan kuma qur'ani ya kawo su da yawa da yawa al misali za mu iya ganin kamar kamar ah, misali ah, inda misali Allah yake cewa ah, eh, menene ba au tabil ladina lam yablughu awratin nisa wanda wannan ma'anar ne mai ne am ma'anar am ne haka zina lillahi hubbu shahawati minan nisa shi ma ma'anar ne am haka lazna alaikum fima ah, fima tarabi fima arrabtu bihi min sabatin nisa'i au aknatu kama al-ma'an al-am ne haka irin fantu ma tsaba lakum minan nisa'i duk inda aka ambace ta ba matar wani ba a matsayin mace wadda ba namiji ba to shine ma'anar amma wa la tankihu ma na haka aba'ukum minan nisa'i haka yastaftum laka shin nisa'i qul illahu yuftikum fihinna ga sanan da yawa Ah, بمعنى الخاص دين دك كده أنشي وإذا طلقتم النساء دين دك كده أنبت الطلاق ثم ترون النساء لا يمكن أن تشيكي نقول haka to a tabi dubu nisa'a sun mahidi inda ana maganar zake musu ko rashin zake musu ya nuna mata aure ta kenan wa atun nisa'a sadukatihinna nihla nan ma matar aure yake nufi domin a wancan lokacin su suka yi aure daga baya su biya sadaki adala da ake cewa ko yanzu na jin ba a da wani adala saboda mazan yanzu ba layin marasa mutunci ba za su biya ba Allah ya shirye mu haka haka kamar faɗin Allah wala tattabi'u an ta'dilu bainan nisa'i ai bainan azwaji kenan so wannan duka ɗan misalai ne a take su kwarai da gaske to um wannan gaba da sunta kenan ashratun nisa Allah fata mun fahimta abin da sunta yake nufi da aure za a ce kenan zama da matan aure ko ba mata an ba karatun zama da mata aure za a iya cewa haka wata gida ko sun sani ba wallahi ni ma ban yamin gwaranci da yawa amma na rasa abin da zan ce to abu na gaba me yasa muka raba wannan littafin dan mu yi karatu daga cikin sa na farko saboda albarka da ke cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun lura a wannan zamanin ana yawan korafi akan cewa zamantakewa ta lalace kullum da gingimin aure iri daban-daban fada rashin gaskiya rashin sabo da juna rashin yadda da juna an yi aure wata uku ya rikirkice alƙare sun shiga alarmomi sun shiga malamai islamiyya iyaye kullum fitina rigima makwabta tun da kaji haka ake abin mamaki haka ga zawarawa sun zama expert a cikin bayani akan aure ta yi aure daya ta yi aure biyu ta yi aure uku a cikin shekara biyar da haka tana da different experiences ta shiga cikin trauma iri daban-daban da haka tana da authority da ke magana akan rigingimu aure inda ba ta da miji ba ko mun gano wannan akwai su da yawa za ka sa akan YouTube da Facebook suna yin video suna sun sun zama sun zama expert sun zama expert akan rigingimun aure malamai ustazai masu wa'azi limamai alkalai masu anguwa sun shiga uku da rigingimun to bari mu ɗauko daga makarantar manzo Allah sai sama ne mu nemo solution daga makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin wannan abu ne wanda yake da mai muhimmanci kwarai da gaske eh, neman solution akan rigingimu wasu daga cikin rigingimu aure ah, daga daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wasu wasu ma'anar suna da aure kuma sauran da ba su da shi suna da niyyar yi kuma insha Allah za su fuskanci waɗannan rigingimu wa- wala budda dole za su fuskanci su domin abubuwa ne na ɗabi'a babu yadda ka iya da su Allah subhanahu ta'ala da ya halicci namiji kamar yadda muka sani bai bar shi haka ba namiji na farko sai ya halitta mishi mace Hawwa kuma ka ba su ba ganin kuma ba sai da suka samu sabanin ra'ayi bai so a ci da ita ce ta ce tana so a ci bai so a sai da suka samu sabanin ra'ayi ba su ba su bushe ba akan ah, wato ba ba- ba a yi mako guda ba wata kila a irin wancan lokacin wata kila aka samu wannan sabanin to da haka sabanin ra'ayi eh, da rashin fahimtar juna kamar da mutoci kuma yake cewa yace duk abin da ka mallaka ka zo kusa da shi sai kaga kuma ka sai ka riski wata na kasa daga gare shi abin da yake nesa da kai shi ne baka ganin na kasarsa zai zai ta burge kai ta baka sha'awa amma da zaran ka mallake shi ya zo kusa da kai sai kuma kaga ashe yana da wani aibi ko ta na kasa da baka tsammani da ya rage ya za ka yi da ita ba ku yana daga cikin dalilan mu abu na biyu ibn zazi ya kira a cikin tafsir sayyid al-qadir yake cewa allazatu kulluha baina hissiyin wa aqli jin daɗi a duniya abin da ake cewa jin daɗi lazza akwai hissi concrete wanda ake gani akwai ma'anami akwai wanda a cikin kwalwarka ne kake jin daɗin abu akwai wanda kake gani ta hanyar gani da ido ko gani da baka ko gani da hannu ko gani da shishinawa da da senses ɗinka yace to akwai kimma guda biyu akwai mafiya muhimmanci fa nihayatul ladzatil hissiyya wa alaha an-nikah aure shi da mafi jin daɗin duniya a wajen abin da ake ji da jiki wanda ake ji da kwakwalwa ba ya ce wanda wal ilmu wa ghayatul ladzatil aqliyya al-ilm shi kuma ilimi shi ne karshen jin daɗin kwakwalwa sanin abin da da baka sani ba ya ce wanda ya samu duka guda biyun nan to ya samu cikar jin daɗin duniya haka aure yana da muhimmanci kwarai a rayuwar ɗan adam za mu ci daga hadisan insha Allah babu kuma abin da adam zai yi wanda zai ji daɗin shi fiye da aure a cikin duk sauran abubuwan da ake jin daɗin su da aka kalli wancan jeren giyan shahawat ɗin nan sai da aka fara ambatan aure zina lillahi hubbu shahawat ba ya ambata ne kawai kamar da muke surutu a akwai hikima da abin da yasa aka fara ambatan aure kafin a ambaci kuɗi a ambaci zinariya a ambaci eh, ababen hawa da gona da makamantansu gurtu da duk waɗannan idan bayi da su is normal amma ka ce bai da mata sai a da tausaya mai mutum yana da ta ƴa a gidan aure zan yi ta cewa babu mu bayi da mata tun babu mace mace bai aure ba Allah sarki yau aka yi mishi ko sai gobe aka kawo mai awara jibus su su mai wani wanki haka dai shiga cikin damuwa su ba su shiga cikin damuwa ina fata muna ganewa to sai to wannan yana cikin yasa muke ganin muhimmancin yin karatu da akan abin da shafi zamantakewa ta aure a sunnanci ya take sannan na gaba haka saboda mun sani cewa da abin da yake da falala tun da ilimi da yake da falala yake da wahalar samu mai nagartar shi da dake shi ba wai koyon shi kadai ba aiki da shi zama mutum ya samu nasibi a kan shi to haka aure ma yake samun aure mai kyau yana da wahala samun jida da aure sai an yi da gaske musamman wannan zamanin da haka yake buƙatar a karanta shi a addinance don a sanya za a samu fa'idarsa har ya zama gashi kuma amma babu daɗin da ake tsammani kamar yadda wani na ji wannan magana sai ce zancen banza shi aikace bai gwamnati daɗin da yake biya cikin aure ba ko ita aikace ba ta san ya zai mata uku ba ya zama mata kamar gidan yaji babu wani da take ji a kai to haka haka abin yake ba dole bane mutum ya samu wannan daɗin da ake nema in bai bi duk doka ko ka'idar da ake bi a samu wannan daɗin ba kuma ga hadisai da suka zo da dama wanda suke umarni akan kyautata ma iyalai irin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairun li ahli wa idza mata ahadukum fad'uhu ni annabi ya ce mafi alkhairi cikin ku sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fi iya zama na kirki ya zama mutumin kirki a gwai iyalansa matan shi da yayan shi da sauransu ya ce kuma ni na fi ku duka alkhairi a gun matana da ƴa- da iyalaina ya ce idan ɗayan ku ya mutu to ku shiru kan bakin karku dinga mugun labari a kansa wannan hadisi al-imamu at-tirmidhi ya fitar da shi haka ibn hibban da tahawi a cikin mushkil al-asar kuma hadisi ne tabbatacce a shekul al-albani muhammad nasiruddin ya ya ya ya inganta shi a cikin as-sahiha rahmatullahi ala al-jami' da kuma hadisi al-imamu at-tirmidhi da da ibn majah da ahmad da bayhaqi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi man yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adab mafi alkhairin mutane wanda yake cutanya da mutane kuma yake hakuri da cutar wasu da babu waɗanda za ka ci danya da su fiye da iyalanka ba wanda ki ci danya da su fiye da iyalanki to a ce kina iya haƙuri da su wannan ba ƙaramin ah, abin nan ba ne to wannan kina a tafi saboda da gaske to ah, abu na gaba shi ne sai mu je cikin littafin ni a nuskar da ke hannuna ban san irin taku ba Ah, wannan nuskar ah, Ali ibn Nayyib ash-Shakur shi ta hakikinta an buga ta 2009 to ya yi akwai abin da ake cewa abbali'a ya fara ya kawo wata aya wanda ya buɗe rancen da ita da ta nan a bangon da yake cewa a cikin sufin nisa'i fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarfu nisa'a karha wa la ta'diluhunna li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أبو يعرفه an samu karkata ce sai ku saurara ku ji ai kowa ya san aya ko ya kamata mu dan eh, fara da aya mu dan eh, bi ta a hankali ko a gurguje Allah ya ce ya wanda zina amanu ya ku mai da kuka yi imani la yahillakum an tarfu nisaa karha baya halatta gare ku ku gaji mata da karfin tsiya ba sa so wala ta'duluhunna kar kuma ku kuntata musu ku ku kuntata rayuwarsu litazhabu bi ba'd ma atitumuhunna dan ku tafiyar da wani sashi da gaskiya abin da kuka ba su illa ya ce ya fashi ta mubayyana sai dai in sun yi alfasha a bayyane wa ashruhunna bil ma'ruf ku rayu da su a bisa ma'rufi fa in karihtumuhunna in ma har kun kyamace su fa sa an takrahu shay'an to da dama za ka ci abu wa yaj'alu Allahu fihi khairan katira amma sai Allah ya sanya alkhairi da yawa a cikin abin da kake ganin kana yi din aya ta goma sha tara a cikin sautin nisa wannan ayar abin da take bada labari shi ne a jahiliya kamar yadda bukhari ya ruwaito da ibnu jarir a cikin tafsirin sa da abu dawuda eh, ibnu ibnu hajar a cikin fatul bari da tattauna sosai akan masala haka ibnu kasir a tafsirin sa a jahiliya abu ya faru kala biyu akwai na jahiliya akwai na musulunci duka ayat ta ta haɗe su a jahiliya idan mutum yana da mace in ya mutu da zaran ya mutu babban ɗan shi ko ƙaninsa ko wani cikin ƴaƴansa sai ya maza sai ya gaji matansa wadda babu wadda ba mahaifiyarsa ba ta zama tashi kuma yadda zai kawai shi ne zai ɗauki rigar shi sai ya burga mata in rigar ta hau kan cikin ta kawai shi ke ta zama tashi ne ga dama ya aure ta iyayen da ba su da wani yanci akan ta shi ke da yanci akan ta to shi ne urfin nisa'i karha kuma gane karha da aka ce bai nufin wai in ta yi da bau'an shi ke nan yayi za ka bai da mafumi abinci ne da aka ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum an haramta muku auren wato agololi waɗanda suke dakunan ku ko da agolan ba a ɗakin ka take ba kai da ake haramta mawa masu ma'ana matar sorry yar matarka ko da ba a ɗakin ka take ba ba ta halarta ba ba ma faɗa ne saboda duk a al'adance ba a ce mata agola sai tana zaune a wurinka in tana can gidan mahaifinta ko wani tun da ba agolar ka ba ce to haka nan ma saboda al'adance suna yin wannan ne ikirahan ilimin inda mata ita ma wata mara kan gado ce ce da ta auri dan mijinta misali to ba komai ko mun gane da ka karhan ba yi da mafhumi a nan haka nan ana abin da suka shi da kurhan kurhan ina jin ba na manta ba hamza da kisai suke da da kurhan duka ma'anar shi da sai dai kawai akwai wasu maganganu game da karhan da kurhan karhan wasu suna cewa wai abinda kana jin wahala shi ko baka san shi kurhan kuma wanda kana jin wahala amma kuma kana so wasu sun faɗa haka saboda wancan na ɗaukar ciki hamlatu ummuhu kurhan wa wada atu kurha wanda mace ta ɗauki ciki akwai wahala amma kuma tana son kayan ta ce kurhan wahala alhalin kana so akwai wanda da kai kanka kana son ka sha ta to shi ne kurhan in ji wasu malaman arabiya Allah ya kyauta to aka ce fahisha da aka faɗa a nan abubuwa da yawa ne ko dai zama ta yi zina Allah shi kyauta ta yi gwarfanci ko ta yi nushuri fantara ko ta zama fajira ko wata mara mutunci ko mai kaushin lebe ba zai a cikin sani ke da bai zaki iyayen miji ko iyayen sirkai ko makamantansu in ya zama an fassara da ma'anar zina to ai ta zama mansukhiya kenan domin akwai ayin da suka bayyana abin da za a yi da wani ta yi a zanadin. Malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga al-mudala da aka ce wala ta'budu hunna kar ku hana to shine bangaren abin da ke faruwa a musulunci. Ko kuma kamar yadda suka faɗa cewa mutanen Madina su ne suke yin wannan irisin misali karha. Mutanen Tihama su kuma suke da Ibad. Ibad shine idan mace ta riga ta yi aure a wani gida to sun kama sun siye ta ne ko mijin ya mutu ba magana komawa tana nan a gidansu a gidan mijinta sai har ta mutu ko kuma ta fanshi kanta da wasu kuɗi kamar yadda suke a ƙasar indiya har yanzu har yanzu indiya aka suke mutu ya aure mace to shi kenan ta zo kenan daga nan sai lahira babu wani magana wai mijinta ya mutu ce ta kaba ta sake yin aure to shi ne wala ta zuwa ita wannan al'ibad wannan na cewa ibal haram haramun ne mai ibal shi ne ka hana yin wata ya ko mata da ke ƙarƙashin ta yin aure alhalin tana son ta yi aure ko ta da ke son ta ko da wata manufa ce da manufar cewa ai tana aiki yanzu in ka bari ta yi aure shi ke nan mutum zai ga mora albashin ta bai san sanda aka mata training ba sai da kuma kashe kuɗi ta zama abin ta zama ba haka yanzu mutane suke cewa ba ai ta riga da ai kuɗin ce gani yana son ta wani kuma saboda ya saba da yayin shi su rabu da su suke da aiki wani kuma saboda yana kin mijin za ta aura kudu su tafi garin kudu san irin halayya ko aƙida ko yanayin mijin Allah kadai zai iya iyayen da suke ana yayin cin aure da manufofi mabambanta to wannan abin haramu ne domin Allah ya ce wala ta'budu hunna kar ku hana su yin aure ko kuma ku kwace wani abu da kuka ba su in ba in ba in dai ba wannan fahisha da suka zo suka yi ba mu bayyana wasu riwayoyi da suka zo kama a cikin cikin littafin Ustul Gaba na Ibn al-Asir aka shirya mata a cikin Abdul Mansur fi tafsir Ibn Mas'ud akwai asalin labarin ko ba tare da ambaton sunayen mutanen ba a cikin littafin Bukhari da Abu Dawud cewa wata mata mai suna Kabsha ko kuma Kubaisha ɗaya biyu Kabsha bintu Ba'an Ibn Asib ita ce wannan abu ya sauka a kanta mata ce yar Madina ba Ausiya daga cikin kabila Aus mijinta ya rasu mai suna abokai ibn al-aslat sai kawai ɗan shi sai ya kakata zuwa gare ta ya wurga mata rigar nan ko kuma ya tare ya zo ya kace mai a ɗakin ta kenan misali ko ya sa kofa ya kulle ta a ɗaki ko muka musa haka sai dai sa manzo Allah sai sama take cewa ya rasulullah la ana waristu zawji wa la turiktu fa nakahtu ni ba ba da gadan mijina ba ko ba ban na jina ya aure ba sai Allah ya saka da wannan ayar cewa a bata ta ce auren ta kar a halata daga nan sai ya zama hukunci am aka hana wannan to fahisha mun da muka ji an ce mu bayyana ana iya karanta mu bayyana ko mu bayyana da ismul fa'il ko maf'ul ko ba ka ce mu bayyana wanda aka bayyana da ita mu bayyana da kasara wanda ta bayyana da kanta wanda shine kira'a mashhuriya ko bil bil kasri fahishatin mu bayyana yes akwai masu karantawa da da da fatha su suka fi yawa ko to mahallin shahidin da ke- ya sa malika wannan aya a nan wajen shi malam Ali Nayi shi ne da Allah ya ce wa ashiru kunna wa ashiru kunna bil ma'ruf ku rayu da su cikin kyakkyawan zaman lafiya wato akan abin da Allah ya umarta na kyautatawa da tausasawa da yin magana mai daɗi wannan kuma khidabun wa ashiru kunna ya shafi iyaye ya shafi mazaje duk da ke da dariqil aula ya fi shafin mazaje kamar da aka ce bayan sakun bi ma'rufin أو تسليم بالإحسان وكما إذن فضل الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف da ire iren suna nan da yawa ba ka haramun ne mutum ya zama fadlan ghaliban sahaban abusan haramun ne namiji ya zama ka gidan shi fadlan ya dace hali da an yi magana kawai ya fara sakin jantuttuka yana gori yana faɗin maganganu marasa kan gado musamman a gaban kishiyoyi ta ko gaban ‘ya'yanta ko gaban makwabta da makamata su ko gani wanda yake wato mai mai- mai tsaurin hali wanda ana jin tsoron ma a yi magana da shi ba a yi tattaunawa da shi saboda tsoro ko kuma sahaba da ihu da kwarmato mai daka tsawa ba a daka wa ‘yan mutane tsawa ka ganta kawai da girman ta kawo da kuma ka dinga daka mata tsawa sai ka ce kai ne da bai su zama ya duka a makaranta din nan sergeant ko kake kai da sergeant ko haka abusa mai yin da fuskar shi haka kamar kamar zane kamar katun baya murmushi shi ma ba kyau haka abin nan mutakiran duk ba da mai sun fassara ba ta kuma mutakir wai mutakir shi ne marowace da bai ba da abinci yana da abinci ya kulle ko ya kisiyowa ko ya dinga auna masa shinkafa yana kaɗe hannun shi kada wata ta makale a jikin wannan kullum sai dai ba ta gwangwani kaza na rana ba daidai ba ne abin nan sahabbai a cikin sahabbai ibn abbas ya kasance yakan zauna a gidan shi ya ci gayu kawai zauna a gida aka tambaye shi ce ina so in dinga mata kwalliya ne da ni ba take mini haka muhammad ibn hanafiya wata rana ya ya yi bako sai ya fito sai bakon ya gan shi har har abin nan tara yana daga a gashin shi ya ce ya kuma haka ya ce eh bayan mata ta gayu ne wallahi sai kuma ka zo ka fito da ni aka ce aya tana umarnin maza ne da su dinga yin tasanna'una kama ta tasanna'ul mar'a kuma da wani abu mulahaza muka lafi ayoyin da suke magana akan da hadisin da suke magana akan zaman aure da mutuntawa za ku ji da maza ake maza ne ake cewa su yi kirki ko kun lura ba a taɓa damuwa da sai an ce mata su yi kirki ba saboda mace a ɗabi'ance duk tana son mutane ta mashi kirki ba ta bukatar sai an gaya mata wajen mutum mutumin nan sawa'un mijinta ne ko ɗanta ne ko malamin sai na islamiyya ko wani makwabci ne tana son mutum ba ruwanta ko namiji ne ko mace ne ko ko mun gane ko wasu suna son ta so shi ko ba su za ta ga kirki da haka ita tana nan akan ɗabi'a ta jibiliya ba ta buƙatar sai an mata wa'azi a cikin kirki an alfabu bai ta abin da ke cewa amma maza kullum ana cewa wa ashirurun da bil ma'ruf kaza kaza annabi hadi muke na cewa istausu bi sa'i khaira saboda maza su ne suke da na farko tukuna suna da kawama suna da wani fawa a hannunsu da Allah ya ba su arzalu kawamun ala nisa sannan kuma su suna iya maza suna iya su bushe zuciyar su rashin mutunci suna iya da gangan namiji duk iya rashin mutunci da ba a tsammanta ba wanda har su kan da kallon da kallon matar da yayyinta da yawan gosa su ce oh kamar ba wani ba jin da ya mutu matar na wulakanci amma in kika ji mace ta yi wa namiji wulakanci to ko ba ta san shi shi ba namijin yana ma son zai yi wannan wulakancin ba yana so kuma zai iya fasa so amma ma mace duk tana son mutum har abada tana son shi ya ka qur'ani bai damu da sai ya ce mata su kirki ba so suna na kan asalin da bai a kirki an sa kun fahimta abin da ke cewa to da haka wannan ayatin tana tana tana ƙara tabbatar da wannan ka'idar da cewa maza su dinga tasallumi su dinga yi da da jiki da ƙarfinsu wanda ita mace ba ita yi da jiki ba a ɗabi'a ta ne wannan kirkin ga abokin zamanta wannan bai ko ba ta da ba ta da abin nan fa tunda annabi ya ce istamta ta biha istamta ta biha wa biha iwajuha da karkatan nan a cikin sallama a ɗaukan mata mai aiki a ɗaukan mata kaza duka yana ci bil ma'ruf da abin take bukata gurgudan hali ne mata bai bai kare ki wannan idan kuka ki su wanda kake saboda wata da misali a ce asalinta yare kaza ce ko dangi kaza ko yan gari kaza ce ko kyan halittar ta bai maka ba ko kyan halittar ta ya lalace sakamakon tsufa ko haife ko wani tsautsayi kamar hatsarin mota ko gobara ko konewa ko wani abu da waye gari ba ta da irin kyan da za ka ci gini yana burge ka ko kuma wani halin ta mara kyau ta da wani hali mara kyau tsawon halin nan na ɗabi'a ne ko na halitta ne ma'ana hali ne na halk ko huluk akwai halin huluk misali a ce tana da korafi ko tana da yawan surutu ko sa ido ko tana da surutun da yayi yawa ko ya wace wace ta yawa duk wannan hali ne duk da wani baya so ko lakin yin abinci ko kuma hali ne na halk halitta da Allah ya mata al misali na abin da ake cewa warin kashi ko mai da shi za ka ji da ana faɗa ko a ce misali akwai da yake da warin baki ko ko gajera ce ko kuma ka fi son doguwa ko doguwa ce ka fi son gajera ko siriya ce ka fi son mai kiba ko mai kiba ce ka fi son siririya misali kun ga wannan halitta ce ko to ko saboda wannan kadai fa in kare ki mu da karkake karkake ta kamar da hadisin muslim yake cewa annabi ya ce la yafruq mu'min mu'mina kada wani mu'mini yake mace wata mu'mina in kariha min ha khuluqan in ya ci wani hali tare da ita rabi'a an ha'a akwai wanda zai so a cikin halayenta don da haka mutum musulunci ya hana dan wani hali kwaya ɗaya kake ta kai ma kana da hali take a gurin shi ko wani aiki da ya same ta kamar alal misali a ce ta taɓa yin cikin shege da tana buɗuwa misali ya ɗaya aka mata cikin shege kaga sa da wani aiki duk da haka ba a cika a wurin ta ba mutum yana son kai shi ko mun gani ko tana da wani ah, tarihi a gidansu mara kyau a ce babanta ai da tsohon dan dan kaka ne misali shi ne kartaki a angus kaga ta da wani aibi a tarihinta amma ba dole na aibin ya zama yayi ilhaki da ita ba sai Allah ya ce fa sa ta karbu shi an waje Allah fi khairin kafira sai ku kyamaci wani abu sai Allah ya sa alkhairi da yawa a cikin shi ta sai ta yi maka wasu ƴaƴa na gari ko ba ta kada ka saka ko ta mutu rike maka ƴaƴa lafiya lau ko ya zama tana kula da mahaifiyarka surkuwarta ko ya zama a cikin mutum mutane ana ganin mutunci ta da darajarta ko ya zama duk da wannan ta iya jiri ta iya ji da miji ko kuma a tajira ta tana baka kuɗi ka kashe kaga duk hairan ka tsira ko ko mun gane wannan to Allah ne shi kyauta Ah, ah, wannan ayar ko da yake cewa malamai sun zare ta akan akan karhancin saki in ba ya zama dole ba domin yanzu ayar tana nuna kar ka rabu da ita ne ko da kana jin tana da matsala kar ka rabu da ita ko da ka tana da matsala ina son karanta mana wata irin gaci ruwan mu da ibnu kasiri ne a nan wajen abin tafsirin wannan aya yake cewa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul ishra da'imul bashari yuda'ibu ahlahu ya daga cikin kyakkyawan zama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da matan shi ya kasance jamilul ishra ya iya zama mai daɗi ba matar ta ba ta ba ta kwamfani a gidan cewa annabi yana fita da ita gobe ya zama da da ita ita ba da'imul bashar koyaushe yana cikin musu fuska yuda'ibu ahlahu yana musu wasa zolaya wasa sakin fuska raha wai da tabu bihinna yana tausasa musu yana bin su a hankali su yi mai ya kau da kai su yi mai ya kau da kai wai wasu ko na fakata ko kuma yana musu ciyarwa iya wadatarsa abin da ya samu baya musu rowa wa yudashiku nisa'ahu ana ganin shi yana dariya wasa da dariya da matan shi hatta inda hu kana yusabiqu Aisha har muka ji cewa ma yana yana yana yin tsere da Aisha ya yi ta ta ta tsere mishi wata rai suka sake ya tsere wata ya ce to hazihi bitilka yana cikin sahih Bukhari wa yatabu nisa'uhu kullu laylatin fi baitin lati yabiju indaha matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan hadu duk dare eh, a ɗakin wacce zai kwana a gunta فيأكل مع معهن العشاء في بعض الأحيان wani lokaci a nan za a zauna a daidai teburin ta duka a ci abinci tare duk matan gida su tara ɗakin wance su ce da girki a kawo abinci duka a ci ana ci ana fira da gidan gaba ɗaya saboda zaman lafiya da sanin mutuncin juna da sanin ya kamata sun matan sarfi kullu wahida ila manzila sannan kowa ta tashi ta koma ɗakin ta gobe kuma a je ɗakin wance jibi a je ɗakin wance haka suke wannan zaman lafiya ya kamata a suna su koyi koyi da manzo Allah su kana yana ma almar'ati fi shi'arin wahid yakan kwanta da mace kwana da ita a cikin mayafi daya bai da girman kai ko cewa shi babba ne bata isa ta zo kusa da shi ba shi san da ya bukace ta kawai ya zaku an katita da riba sai cire abin da dinsa wato kwakwar abin da dinsa mayafinsa wa ya namu wani izari ya zama kamar ya zaku ya kwanta da kwarjan nan kamar a ce ya sa kayan bacci misali a zamananci فكان إذا صلى العشاء دخل بيته sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da bayan sallar isha sai shi gidan shi baya firar dare fa samara ahlahu qalila sai dan yi fira kaɗan da matansa sun mana sannan sai wuce ba shi da madarasar fira da yake zuwa fira irin yadda mu muke yanzu Allah shi da shi to wannan takaitaccen bayani kenan game da tafsirin wannan aya ba tafsiri muke yi ba dan da ya kawo ta ne kawai sai mu ce abu na gaba a cikin wannan mukaddima shine wane ne imamun nasa'i a takaice wane da gaske imamun nasa'i ba san ko a gurna ba kuma na so da ku faɗa ne a gurguje kawai ba wai zan bi karatun bane to akwai ana ko to wata kila ba irin wanda nake da shi ne kuma shi wannan kamar da yake cewa ya ɗauko tarjama ne gaba ki ɗaya ta daga sirra alamin dubara a cokan ya ɗauko ta ne saka a nan kuma haka take a cikin sayar alamin nubala da tsayinta a cikin mujalladi na goma sha hudu to amma za mu takaita ta kwarai abu na farko shi ne sunansa abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali ibn sinan ibn bahar ibn khurasani an-nasa'i an-nasa shi ne sunan garin su wani kauye ne a ƙasar farisa an ce bi'a ce wacce take wabaiya gari ne mai yawan cututtuka da da matsaloli ana cewa nasa'i ko nasawi an ce nasawi din shi ne kiyas amma kuma wanda aka zaba mutane shi ne nasa'i kamar da ake cewa misali bazazzagi ko shi da ake faɗa ba a cewa bazari ko da jagon mutum sunan shi bazari ya mutu a cikin wadadan bazari in aka ce dan zariya ba shi ma nasaba ne zuwa ga zariya dan zariya bazazzagi ko bazari wanda da yanzu da fatima na hausa a ab ko a fc sannan za su yi bayani bakari ko bakano sai ana faɗi ko to haka nan ana cewa annasa'i ana cewa annasawi gari ya fi da malamai da yawa bayan mamu nasa'i in ban yace akwai zanjawiya shi da wane kenan samai ibn zanjawiya da kitabul abwal malamin su bukhari da muslim da ke bukhari da da hadisi a cikin sahih ba amma dai malamin su ana mu da sai kirabi a ce mishi al-imam al-hafiz as-sabt shaykh al-islam nakib al-hadith da ana mishi wannan kirada babban malami ne an haife shi a garin nasadin a shekara ta 215 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara koyon karatu tun yana karami da cikin malaman shi manyan malaman shi akwai Isaac ibn Rahuwiya babban malamin nan akwai Muhammad ibn Nadri akwai alhari ibn miskin wani malamin shi wanda ya kore shi ya ana shiga makaranta saboda ya gan shi ya ci gayu haka sai sai suruci anya wannan ba SS bane kuwa shi ta shi kafta da haka da sai daga bayan goba yake koyon karatu a makaranta da haka in yazo sai ka ji ya ce قال الحارث بن مسكين ما يتشوى حدثنا saboda حارث bai ya ba shi hadisi ba amma shi bai akwai da katin ba sai yake zama kullum a waje yana jin karatun babban malami ne shi ma har shi gani cikin nan amma da ya bai gane yanayin da sai ba kawai sai ya kore akwai ali ibn hujr babban malami malamin shi babu bukhari ne shi ma akwai muhammad ibn adam al-misisi akwai muhammad ibn abdul malik ibn abd shawari yana da malamai da yawa akwai nasr ibn ali al-jahdani akwai harun ibn abdullahi al-hammal akwai hannad bin sa'id wani babban malamin yau mutum ne din akwai al-haytham ibn ayyub al-balikani akwai yaqub bin dawraki wannan manyan malamai ne na, na hadisi ba ba ba ba magana muke ba ma ta magana akan su za mu ci sunayen kai wanda ya sani ya sani ana ana ana cewa nasai wa kana min buhur ɗaliban shi wanda ya karraja akwai ah, abu bishir dulabi dulabi babban malami akwai abu ja'far al-tahawi da ake tahawiya akwai hamza ibn muhammad al-kinani akwai abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn isma'ila an-nahas malamin nahawu ne abubakar al-nahas abu ja'far al-nahas kenan ya da tafsiri akwai ah, abin nan abubakar ahmad ibn muhammad ibn sunni kuna da ibn sunni ko ya daga cikin hawasu tullabi haka ji ma shi ne ya rere littafin da sai yayi al-mujtaba bisa magana mafi inganci shi ne kuma ya sake rere amalin yawmi wal layla na nasai sannan kuma yayi nashi kamar yadda shi kashi wani littafin ishratun nisa din ai babi ne a cikin wannan littafin na na limamin nasai as-sunan al-kubra ta nasai din ko mun gane آه، هكا أبو القاسم بن سليمان آه، بن أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الإمام الطبراني شما طالب طالب شيء abin da gaskiya abin da aka ba da labari game da imamu nasa'i an ce eh, ya- ya ya- ya kasance mutum ne wanda yake mai kyan fuska da ya daɗe a rayuwa kyakkyawa mai zangayu ya kasance kuma baya rabuwa da mata hudu koyaushe matan shi hudu ne in wata ta fita zai zai zai replace ko kuma ya ta tsufa wai da arabci mutum zana daudan makara daudan sannan ya ya shahara da ciwon kaji da cin nama kullum bayar da soyayyen naman zakaru a ɗakin shi duka za a biya mace wanda a cikin tarihin da yake cewa kuma bayan matan da hudu za a je cewa wala ya hudu ma'azalika min surriya baya rabuwa kuma da wata kuyanga wata lafiya da yakan siyo ko yaushe tana nan tana mashi hidima Eh, malami ne wanda yake yana son mata sosai kuma abu ne mai kyau kuma gani eh, abin nan abin da akwai abu da ya faru a cikin rayuwar shi da jarabawa wato lokacin da ya rubuta littafi game da khasa'isu ali yana da littafi khasa'isu ali da kuma ɗaya littafin shi ne musnadu musnadu ali to khasa'isu ali fadlun sayyidina ali radiyallahu anhu da yaje kasar sham ah, wasu na zargin shi cewa me yasa bai rubuta fadaila a shekai ba sai ya ce na je kasar sham ne sai na ga mutane suna kin sayyidina ali sosai shi ne na rubuta littafi na fadalolinsa hala na dawo da su kan hanya a sanadiyan wannan shi ne ya rasa rayuwar shi aka samu wasu gaggawa wawayen gari da nasu ba wato wanda suke makiya ahlul baiti suka tare shi suka ce sai ya rubuta musu littafi akan fadalan muawiya yace ma'auya ba zai yadda a ce shi da aliyu ra'asan ra'asin ba sun yi kankan kan ba har sai an fal- an fallala shi akan aliyu yace to kullum me za a rubuta in banda allahumma la tushrik bazana da aka aika annabi ya aika a kira mu'awiya mu'awiya ya ce a ce yana cin abinci da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ya Allah ya Allah karka karka bar shi ya kushi sai aka ce mu'awiya yana da cin abinci sosai da bai mishi wannan addu'a za a bige dukkan wannan wanda yake cewa wannan za ta iya zama falala ga Muawiya so da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah duk wanda ne fushi da tsige mishi ko da faɗi mugun magana kan shi kana ta zama mishi rahama amma yan shi'a suna rike wannan da su soki Muawiya su suka ci wajen tabbace musu al-Imam an-Nasa'i rahmatullahi alaihi ya kasance malami ne mai kokari kwarai wajen tace hadisai kamar yadda zabi yake faɗa yake cewa Nasa'i ya fi Abu Dawuda, ya fi Tirmidhi, ya fi Ibn Majah sanin ilimin hadisi, ya fi Muslim ne, bai fi Ibn Ibn Majah ba. Ya ce sai dai a ce ya yi kankan da irin su Bukhari, da su Abu Zur'a, da su Abu Hatim, wanda waɗannan kuma jibalu ne. Ya ce kawai dai matsalar da ya samu shi ne ana tuhumar shi da wani ɗan kankanin abu a cikin shi'anci. Allah ya gafarta musu gaba ki ɗayansu. So, a kamar da muka faɗa shi littafin nashi sanar kubra shi da abin da yake. Ana buga shi a cikin majalisi goma sha biyu. Sai aka samu ɗaliban shi wancan Ibn Sina shi ne ya rairaye shi al-mujita ba wato shi ne wannan sunanin nasa'i da an faɗa mai mujalladi hudu din nan galibi shi ake da shi. Ɗalibin shi ne wanda ya rairaye. Wannan shi ne magana mafi inganci da aka ambata kamar yadda zahabi ya kawo. da suka da wannan abu ya faru suka matse shi suka yi ta kokowa aka ji mai rauni ko aka matse shi a cikin stampede sai ya zama ya suma ko kuma ya galabaita sai sai aka ce to sai ce a dauke shi a tafi da shi kasan maka da kasa shan aka kama hanyar da shi aka tafi da shi kasan maka ko dai an ce an kai shi baka din an rufe shi ko kuma a ramla sunan gari na ƙasar falastino an ce a can kabarin shi ke ɗaya biyu dai wallahu a'lam Ah, ya rasu ne a watan sha'aban na shekara ta ɗari uku da uku bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kun ga an yi shekara ta ɗari biyu da sha biyar ya rasu shekara ta ɗari uku da uku ya rayu ya rayu kenan shekara tamanin da takwas a duniya dukkan ashabul kutubu sita ya fi kowa da daewa a duniya domin na karshen su da ya mutu shine bayaki tasori ibn maja ya rasu ne shekara ta ɗari biyu da saba'in da takwas ko da tara ne saba'in da tara yayin da shi tirmidhi ya rasu shekara ta ɗari eh, biyu da saba'in da biyu ah, abu dawuda da saba'in da biyar ibn maja da saba'in da da saba'in da tara shi kuma da sai ya rayu har zuwa shekara ta ɗari uku da uku sai da shiga cikin karni na hudu da aka yi da yawa ga baki da cikin asabu kutun sita gaba da yi da yawa a duniya Allah ya gafarta mai Ah, yau da rasuwar sa aka lissafa za a ga akwai shekara kwatankwacin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da tara su ba malami ne na yau ba malami ne da tala tala tala da tare ina fata mun gane Ah, zahabi daga cikin yaban da ya masa farko da wanda yake cewa yake cewa lam yakun ahadun fi ra'ati salasi bi'a ahsaba min an-nasa'i a farkon shekara ta ɗari uku din nan babu wanda ya kai da sai ilimi huwa ahadzaku bil hadisi wa ilmihi wa rijalihi min muslim ya fi samun muslim kwarewa game da hadisi da illarsa da mazajensa wa min abi dawuda wa min abi isa da abu dawuda da abu isa ya wuce su wa huwa jahil fi ijma'i bukhari yana gudana ne a irin sanar imam bukhari yace wa abi zur'a da irin sa abu zur'a illa anna fihi qalil tashayyu'i sai yana da dan ra'ayi shi an ci ba irin waɗannan masu yawo a gari ba wani shirafin an khusumi imam ali da karkacewa yana yana kyamar waɗanda suka yi rigima da aliyu ka muawiya wa amrin ka muawiya da amr dan as wallahu yusamihu Allah ubangiji ya gafarta mishi in ji al-imam Bukhari Allah ya gafarta musu gaba daya daga cikin gaban shi kamar da muka ambata akwai musnad wa ali akwai kuma wani kitabul kuna nashi akwai khasa'is wa ali آه، wanda yana cikin asunan kabir din sunan kubra akwai tafin amal yawmi wal layla wanda ke azkar ne na dare da wuri kankani ne haka آه، akwai asunan kabir akwai tafsiri akwai kitabul du'afa wani matuki ne imamu nasai آه، akwai kuma al-mujtaba shine nasai din sananniya ko mashhuriya wanda ke yawo a hannun mutane Ah, wannan shi ne imamun nasa'i a takaicin kwarai da gaske wanda yake son ganin tarihi cikakke sai kuma yadda malamin ya ciro ko kuma ku tsaya ku sake karanta na kudin nan Eh, na son takaita tarihin da kwarai da fatan ya takaita wannan shi ne imamu abu abdurrahman an-nasa'i to Allah ya so ya sai mu shiga kai tsaye cikin littafin mukaddima ba ta tsawo ba ai ko ta yi tsawo ta cinye lokaci ana cewa musu minti ashirin da biyar ba gashi an shiga minti na hamsin to na'am. ai na ambaci haka cewa ya an ɗauko shi daga ƙasar falastinu bayi da lafiya ya ce a kai shi makka wasu suna ganin an kai shi makkan a can aka rufe shi wasu kuma suka ce a bai a kai makka ba ya rasu aka rufe shi a ramla na da na ambaci wannan ko so sabani da shi ya faɗi kwaya ɗaya ne kawai game da wuraren ah, game da inda aka ce an kai sarki ya rasu don Allah ya gafarta mishi Allah mai rahama Allah ya sa ya huta to idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kada inda yake cewa kitabu ashratin nisa da imamin nasa'i rahimahullah babu hubbin nisa shi ne farkon ko babu hubbin nisa babu da ke magana akan san mata dan na ce san mata na ji kuna cewa wai san matan aure ai mun magana akan ma'ana am da khas lafazin da ya riga ya zama mu a nan a rayuwarmu da muke za'a contextual culture din mu na Hausa in aka ce wani na da san mata su ba ya gobe ne ko kun an faɗa shi kuke ji haka ne shi kuke ji a gobe ne to za mu tattauna akan haka insha Allah ku bar shi da mun je mako mai zuwa to kamar da muka ambata ƴan uwa masu albarka haka za mu dan dinga yin wannan karatu aka dan sama sama ba tare da tsanantawa ba eh insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika